نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah subhanahu wataala yau zamu ci gaba da karatun wannan littafi na Alfiyat ibn Malik kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro kuma muna nan muna babin ishtigal ne al-ishtigal ko kuma ishtigalul amil anil ma'mul kamar da sukan ce mun ji idan ka ce zaidan darabtu ko zaidan darabtu kun ga dai zaidan nan gashi suna ne da ya zo a farkon juna da nasba darabtu wannan fi'il madhi ko tu din nan shine menene zamirul fa'il haka ko hu din nan shine menene maf'ul bihi mansub bil fatha abin da ake so a nuna mana nan shi wannan fi'ilin daraba asalin jimlan darabtu zaidan kaga yanzu kana sabci mene kana sabci zaidu da filin daraba to anan da aka ce darab zaidan darabtuhu anan filin ba ya ma zaidu nasaba bane a a yayi mai menene yayi ma lamirin zaidu ne nasaba wannan shi a ibn zai kuma zuwa bi zai ko sai ya ma wannan nasaba kaga filin maimakon yayi ma sunan zaidu suna zahiri nasaba sai ya shagaltu da yin nasaba ga mene lamirin zaidu to ni shine ishtigal kamar yadda muka yi ko wannan ana ce mishi menene eh eh mashgul mashgul an ko lamirin nan ba zai zama menene mashgul bihi ko madalla aikin da aka yi na shagaltuwa da yamma lamirin zaidu nasba shine mene ishtigal sannan kenan kun ga muna da hukunai guda biyu ake filin zaraba ko ya zama mashgul tunda shine ya shagaltu din ba za a ce shagil ba mun bancen nan ko mun ji shi wannan su ne rukunai na istigali guda uku sannan kuma mun ji shi kan shi filin yana da sharuɗa shi mashigul ma yana da sharuɗa to karatunmu na yanzu za mu tashi ne a والنصب حتم إن تلسى بكما يقتص بالفعل كإن وحيثما زي ما magana ne akan yanzu shi mashgul anhu ahkamul mashgul anhu akwai inda yakan zanto wajibin nasbi ay yajibu nasbuhu dole ka mishi nasba akwai kuma inda jawazun nasbuhu yajuzu nasbuhu akwai kuma inda yake ya kuskoki guda biyu yin nasba ya fi karfi akwai kuma inda yake rafa'a ya fi ƙarfi fuskoki biyun akwai kuma inda yake duka fuskoki bin suna da daidaito wata akwai inda yake wajibi ne kamar zaidan commissioners ba akwai kuma inda yake dole commissioner fa a kawai akwai inda yake kuma yana da fuskoki biyu guda biyu yin nasba shi yafi karfi a bisa rafa'a akwai kuma inda yake yin rafa'a shi yafi karfi a bisa nasba akwai kuma inda yake duk fuskoki guda biyun sun yi daidai to shine yanzu zai fara bayyanan mana da inda yin nasu ya fi ƙarfi amma kafin mu ci gaba akwai adawat a cikin larabci misali kamar annawasib annawasib an lan idan kai akwai la lam in to ko da waɗannan muka ɗauka su waɗannan suna shigan suna ne kuka fili jamil jiddan kaga wannan hazihi adawatun takhtassu بالدخول على الم... على على ماذا؟ على الافعال. To yanzu zai nuna mana idan har a gaban mashgul anhu an samu ɗaya daga cikin waɗannan adawat ɗin ba ya kawai waɗannan ba kawai duk wani adawat wanda take shiga masu suna a fili to ya ji wajibi ne kamishin su ba shi ne yake cewa misali kamar ka ce in zaidan a karamtahu to zaidu a nan mai hukuncin shi shi ne wajibin nasbi me yasa yau jaba kamishi nasba a nan لأنه مسبوق ب ما يختص بالفعل ما ما يختص بالدخول على ماذا؟ على ال... على الأفعال إن أي إن الشرطية تناشي كما في إلينيكو ما دلّا إن ت... إن إن يمت... إن ينتهوا يغفر لكم ما قد سلف la'in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum to anan dole ne ka ce in zaidan ba za ka ce in zaidun ba me yasa saboda zuwan in kawai kun bincin nan ko madalla kenan duk inda ka ga wata adatu ta zo kafin mashgul anhu adatu din nan tana shigan mu fi'ilai ne kawai to shikenan sai kai nasba to ashe kun ga fuska na biyu shine idan kuma adawat din takhtasu bi dukhul al asma'i wajaba mene raf'u mashghul kun ga kishiyan ko abun ko to shine ibnu malik yake cewa wan nasbu hatmun in talassa biquma yahtassu bil fi'li ka in wa haythuma wan nasbu hatmun yin nasba wajibi ne aina in talassa biqu in ma yaktasu bil fi'ili idan wata adatu da take kebantuwa da fi'ili talas sabiq tabi sunan watan tabi abin da ya riga abin da ya riga shine mashgul ba shi nan zaidan ai shine a farko ka cire in ko ba shine yake riga ba to idan adatu da take shigan mafi'ili ta zo kafin sa to saboda haka a zaida sai ka mishi mene nasba ka in kamar misalin in wa haithuma kamar misalin haithuma haithuma zaidan talqahu akrimhu haithuma zaidan talqahu akrimhu gashi ba gashi an samu haithuma ba to saboda haka shi ma hadhihi adatun takhtassu bidukhuli alal af'al wali ajiz zalika ko kuma ma hukumu zaidan huna wajibin nasbi ya fito wannan to ku duba idan ka ce idan ka sami wannan baiti kuma kai wa in talasabiqu ma bil ibtida yahtassu farraf alzimhu abada wa in talasabiqu a can baya me yace mana baitin madalla wa in talis sabiqu wa in tala ma bil ibtida yahtassu ko kuma wa in talis sabiqu idan ya riga a ya biyo ya biyo as-sabiqu sunan shi mashgul din anhu ma yahtassu bil ibtida duk sunan da shi ke shi na kebantuwa ne da farawa wata sunan adatu din da ita ana fara jimla da ita ne to falzamir farraf'a ilzamhu abadan farraf'a kaga yin rafa'a ilzamhu ka lazimce shi abadan har abada wato ma'ana idan kaga ga misali nan خرجت فإذا زيد يضربه عمر خرجت فإذا زيد يضربه عمر مدوبنا مغنيغا مشغولنا to mu duba nan mai magani kafin shi ga ta nan ko ana ce mu ta iza alfuja'iyya wato iza wanda take nuna wani faruwan wani abu faja'atan to ita iza alfuja'iyya din nan tana shigan masuna jumla ce ismiya tana shigan masuna ne wajibi ne ita a kawo ta a farkon jumla to na anan shi mashgul gashi nan menene hukumuhu shine wajibur raf wajibi ne kai mishi rafa me yasa li'annahu masbuqun bi idha al-fujaiyya wa hiya taqtassu bil ibtida wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma min nutfatin ثم ثم إذا أنتم بشر تو إذا دين نين إذا ce fujaiya mun binci baitin wa in talasabiqu idan ya biyo asabiqu shi mashghul anhu ma yahtassu bil ibtida adatun da duk kalmar da ita ta keɓanci ne da zuwa a farkon jumla to farrafa saboda kaga rafa ilzam huka lazunci shi abadan har abada kaza idhal fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid to idan ka ce zaidun hal zaidun illa qitahu fa akrimhu zaidun in لقيته فأكرمه ku duba da kyau a nan to kun ga zaidun nan ku duba da kyau a gaba mai muka gani in in kaga nan ta zo yanzu a gaba ne ko a gaban mashigul an ko to yanzu in din nan za ta iya aiki ga za ta iya mazaidi wani abu na nasaba ko jarra ko jazma laqitahu laqita wannan fi'il madin ne ko in za ta iya mishi wani aiki ai in tana shiga mafi mudari ne ko aha to saboda haka tunda an samu in la ta'malu fi ma qablaha wala fi ma ba'daha to wajaba rafu al-mashghul anhu kun gane kun sa ai kamar annawasib me suke mu suna nasba ko aljawazim afwan fi'li aljawazim me suke mu suna fi'li jazma huruful jarri me suke mu sunan gaban su kaga ai sun yi aiki cikin shi ko adalla to idan aka samu ga mashghul nan a gaban shi sai aka samu kalman da ba ta iya ma sunan da ke gabanta gabaninta aiki ko kuma gabanta kama adawatu shar'i kama adawatul istifham idan ka ce zaidun hal laqitahu ku duwa gani ba ga hal ba to yanzu hal za ta yi ma zaidu rafa'a ko nasuba ko khafda za ta yi ma laqita wani abu ta wajen lafazi to shikenan sai kai rafa'a ba za ka ce zaidan hal laqitahu ba mun gane wannan ko to shine ibn maliki ke cewa wa in talasabiqu ma bil ibtida yaktasu farraf al zamhu abada kaza idha al fi'lu hakanan ma idan fi'ilin talama lam yarid wani abu da malam yarid bai yin bai gangarowa ya aiki ma kabul ga abin da ke gafinsa ma'amulan ya zanto shi wannan sunan ma'amulin nashi lima ba'adu ga abinda kuma ke gabansa wujid kamar sai takaddirin jimla sai ka ce kaza idza wujida alfi'lu hak kun ga kalmacin karke ba kaza idza wujida alfi'lu haka ne idan aka samu fi'ili tala fi'ilin nan ya ya biyo ga fi'ili ko talqahu tala ya biyo mene afwan ba nan ba ga nan laƙitahu ga shi ga fi'ilin ya biyo mene in in din la ya amalu fi ma qablahu wala fi ma ba'dahu shine malam yarid ma qabl ma'mulan abinda bai gangarowa yazo abinda qabl din na ai qablahu ne eh malam yarid ma qablahu ma'mulan abinda bai zuwa ya zanto amil ne ko kuma abin da ke gabaninsa zai zanto ma'amul ne ga shi wa ba'adu ko ma qablu lima ba'adu ko kuma bai zantowa ma'amul ne abin da ke gabansa ba zai zama ma'amuli na shi ba wai ma to ma'ana yanzu idan ka duba da kyau in ba za ta yi mazaidi komai ba da za ta yi mazaidi wani abu sai a ce zaidi ya zama mene ma'amul ba za ta yi malaki tahu fi'ilin ko gaba komai ba ballantana ce mishi mene shi ma ma'ul na tuni ko to tunda an gaga shi an sami lafazin da adatun da ba za ta iya ma zai da komai ba ta wajen lafazi haka fi'ilin da ke gama za ta yi mishi komai ba ta wajen lafazi to don haka zaidun ya waje ba mishi ne raf'a shine ma'anan baitin واختير نصب ما قبل ما قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا إذا كتي زيد idribhu ba ga suna ba nan gaba ga mene fi'il amrin ko madalla bari mu je rusu tukuna zaidan la tadrib who sai zaidan rahimahullah kai shi dai zaidu dai yana shan yabo mana kullum shi zaidan na'am eh Allah ya samu suna albarka rahimahullah to a nan kana da fuskoki biyu kun gane za ka iya cewa zaidun au zaidan idribhu zaidun au zaidan la tadribhu zaidun au zaidan rahimahullahu me yasa kake da fuskoki guda biyu kana da fuskoki guda biyu fuskoki biyu nasba ga shi mashgul anhu ko raf'a amma an zaɓi yin nasba shine ce waktira an zaɓi yin nasba waktira nasbun an zaɓi yin nasba qabla fi'ilin dhi talab idan mashgul ya zo gabanin fi'ili wanda yake nuna nema ok zaidun zaidun ga mashgul ko idrifu ya zo wannan fi'il amr ne ko ba talibi ke nuna ba to shi kenan kana da fuskoki guda biyu amma wanne ne fi karfi ba ya fi karfi ya zaidan ku duba zaidun zaidan la tadribhu wannan ai talib ne ko hani ne kuma amma talib ne ai ko to shi kenan kana ba ya fi karfi zaidun zaidan rahimahullahu ai talab ne na ana neman Allah mishi adda ya mishi rahama ne ko eh ha to shikenan ya fi karfi yin nasba kace me ne malam
ga shahid a baitin da muka karanta a can baya da ya ce wa in tara sariku malibu su da ya ta su farrafa in ta zimu abin shi ma kamar na yi shiga ne a shi baitin وإن تلسى بكما بالابتداء يقتص فالرفع الزمه أبدا shi ma kamar na istigar ne a baitin kamar ishi kamar isti yake nan kuwa haka ne kuwa farraf alzamhu kamar istigali ne ba eh wa in kana shi maf'ul bihi ne muqaddam mm kamar irin wannan ne domin ilzamhu ai talabi ne kun kun gane maganin shi wannan yayi jamil jiddan yayi sosai kuwa ya kun mun gano wannan ko waqtira nasbun qabla fi'lin dhi talab an zabi yimma mushtagal mashghul anhu nasba idan yazo gabanin okay idan gabanin shi aka sami fili wanda yake nuna talab watan mashghul anhu yazo gabanin filin da yake nuna talab nema aikata wani abu wama wa ba'da ma galaba ila uhul fi'la kun gane ko nan wannan kuma fa haka nan idan yazo a gaban lafazin da shi ya fi shiga ma fi'ili ne wato idan aka samu fi'ilin da galibi dai a gabanta fili ya fi zuwa kawo misali aka ce a zaidan darabtahu darabtahu ku duba da kyau wannan ai hamzatul istifham ne ko ta fi shiga mu mene ita ta fi shiga mu fili ne ai a darabta zaidan a darabta zaidan a akalta ta'aman yawwa a sami ita ma a kulu laka to hamzatul istifham ta fi shigan ma fi'ili ne kaga za ta iya shigan ma suna za ta iya shigan ma fi'ili amma ta shi- ta fi shigan ma fi'ili ko to duk lafazin da shi ya fi shigan ma fi'ili shi ma idan ya zo aka samu mashgul ya zo a gaban shi to shi kenan nasuba ya fi ƙarfi nasuba ya fi ƙarfi shi ne mene wa ba da ma galaba ila uhu hakanan idan mashgul anhu ya zo a gaban adatin da ila uhu zuwansa galaba galaba ma, ma galaba ila uhu zuwansa ya fi rinjayantuwa alfi'ila ya wata adatin da ta fi shigan mafi'ili kawai wa ba da atifin bila faslin ala ma'amulin ma'amul fi'ilin mustaqirrin awwala hakanan kuma idan aka yi atafi kama zaidun wa amma amrun fa akrimhu ina jin kuna da okay to a bari ni a gefe can idan muka ce kama zaidun wa amran akrimhu ga shi a nan kama zaidun wa amran mene fa'akrimhu to ku duba nan da kyau kama zaidun a nan kun ga jimla ce ko? wa amran fa akrimu ai nam jumla ne ko tsakanin sai muka sami ne harfu atfin to a irin wannan hali ba ga amran ba shine mashgul anhu ai to idan kai atafi yin nasba shi yafi karfi kun gani hakan nan watan atsabi ne a bayan hukuncin ba hakan nan yin nasba ga mashgul anhu ya fi karfi idan ya zo a gaban mene a datu atfin ga shi ko kama zaidun wa amran fa akrimhu nan kana da fuskoki guda biyu ne wa amran wa amrun to amma wani waje ya fi karfi nasba shi ya fi karfi saboda mene saboda shi mashgul anhu masbukun nabi a dati atfin ai yanzu ya kamata nan mene- me ya kamata nan ka ce kama zaidun wa amrun saboda kai kai a tafiya kan marfu'i misali to amma anan nasba shi yafi karfi me yasa yafi karfi saboda shi mashghul anhu ya zo a gaban atif ne shikenan ya fita mun yi baiti na eh zai zama kamar zai zama da iltibasi domin menene domin za a sami lamiri ko ano zai koma ma ai asabi ku ne eh a- za a- za a rasa gane cewa shi za ga lamirin nasbi ne amma kuma kuma marfu kun gane maimakon ya koma mansubi
asalin shi da tunda a farko da muke nuna sun mm.
wanda ce amur inda shi kaɗai a can kama zai da nawa kai kaga zai kama amuran farko ne
kasan in mutum bai kalle shi a matsayin mashigo da an ba ne irin mutum da za a yi sosai ba a karin ku sai kuma mutum ya rikice kasa gani shi kuma ya zai
to shine yake cewa wa ba da atifin haka nan an zaɓi yin nisba a gaban atif wato mana a gaban harfa atif bila faslin amma fa ya zanto ba a rabe ba yanzu kun lura da kyau ai kama zaidun wa amran ai ba a rabe ba ko to ku lura da kyau bari in ba ku wani ji wata jumla nan kama zaidun wa amma amran wa amma amurun to yanzu nan ku duba da kyau ina atib din mu gashi nan ko to nan ba a samu an shigo da wa- wa- ba a rabe ba tsakanin a- a- atib da matuf ba a rabe ba to shi suka rafa a kuma suka rafa shi kuma shine ya ce wa ba da atifin bila faslin ana yin nasba an zaɓi yin nasba gaban shi adatu atfin za a yi nasaba ga mashgul shine mafi karfi alama amulin ga abinda wani abin da aka yi aiki a kansa alama amul fi'ilin ga abinda aiki yayi fi'il yayi aiki a kansa mustaqilin wanda ya tabbatu awwala a farko misali ku duba nan da kyau yanzu nan wa amran menene ya nasabci amran anan ba za ka kaddara fili ba to ai wannan shine amran shine nan ma'mul din anan shine ma'mul na mene ma'mul na fi'ili domin takaddirin sa menene Takad- takaddirin sa eh yawa akarim amran eh ko kuma akaramtu amran fa akrimhu misali ka gani to kun ga ai wannan amran ma'amul ne na wani fi'ili da aka share ko dama kada mu manta mun ji cewa idan ka zo li irabi zaidan darabtuhu zaidan zai zama menene maf'uli ne na wani fi'ili wanda aka share me zai ba mu dama mu determine mu gano fi'ilin da aka share shine fi'ilin gaba shi yasa zamu ce maf'ul zaidan maf'ul bihi mansubun bi fi'lin wani iri bi fi'lin mudmarin yufassiru mahdhufin mahdhufin yufassiruhu ma ba'dahu wa taqdirul jumla darabtu zaidan darabtuhu akwai wani malamin mu har yanzu wallahi ban manta dokta ne yanzu lokacin da muke karatun fi- karatun alfiyan nan a no lokacin da nake karanta da ita a masallaci can man- malam magaji direba marigayi Allah ji kansu in ba na manta ba to shine sai da yaji muke labaran mu- yadda yaji ina karanta da alfiya a gurin yace wai a yanka zo ishtigali zaka sha aiki zaka sha aiki to duk sanda na zo babin nan sai na tuna maganin shi alamar shi ya sha wahala lokacin da ya zo to ga ko daidai gurgudu Allah ya dan sauƙaƙe mani shi ko ku yanzu nan kun ga sauƙin shi ayi to haka ne matsalar ko abinda nake fahimta kaman shi bai samu malami ne lafiyayye ba ni ko kaga da Allah ya mun arziki na samu malami Dr. Mustapha na samu malami mai kyau wanda ya san me yake yi kaga sai Allah ya sare mu abin gashi kuma har ma dai ana karatun dai din dai gurgur ana dan fahimta to Allah ya kara fahimtar da mu saura baiti nawa ne a babin to yanzu nawa muka yi to mun raba biyu kenan ko idan Allah ya kai mu sai mu tashi insha Allah wa in talal ma'tuf fi'lan mukhbara bihi an ismin fa'tifan mukhayyara abinda Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah shi ba mu ladan wanda ne kuskure Allah shi fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa kada mu manta manufinmu da wannan karatu shine mu fahimci abu- mu mu samu abin da zai ba mu daman fahimtar alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam daidai gwargwado kuma bisa ga fahimtar magabata yau ba wai kawai mu salluga ba mu je mu ta jayayya ba to wa za ka yi ta jayayya ma in ka je ka faɗa ma wanda ya fi ƙarfi kuma fa wani jayayya za ka yi da shi ka gani Allah ka samu dace wani wani magidanci ne da zaran ya ji kukan dan shi sai ya fito wani dan bura uban ne sai na ga dan bura uban da ya bi wata ran sai na jawo shi na ce kai ka bari ka bari wata rana in kai wasa sai ka samu jarabawa wata rana kana fitowa ka ga wani shirgin katu
sai sannu
wai dan sanda ga gawan soja zai kutsa gurin ne dole zai dawo to ka gani shine bahaushe ke cewa ka so naka duniya ta kishi ka ki naka duniya ta soshi ta soshi yawwa eh in kaga an taba yaranka kana fitowa bincika me ya faru wake da laifi in ɗanka ne kai murna kai farin ciki ma da aka hukunta shi in ko ɗanka aka yi ma aka zalunta ga shaidu to nan kana da dama ka fito kai faɗa ka fito kai faɗa ka ce kar a saki Allah ka samu dace na shi abin ya tsaya a nan eh sosai kuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tsakani